بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حتى قدر المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اذري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالزفر أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته yau sha biyar ga watan zulƙada hijirar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan jun 2021 a za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin littafin shawar ibrahim ya kashifin ilbas an faidatul khatimi abil abbasi idan ba mu manta ba har yanzu muna dai magana akan fasalin da yake magana akan faila kuma shaibrahim yasu ya kawo maganganu da aka yi a kanta gabanin zuwanta da wanda aka yi bayan zuwanta sannan ya kawo mana kan eh, inkari da ake yi wa ma'abotanta shi kuma yake gaya masu ma'abotanta su yi haƙuri wannan abu gado ne na Allah gado ne na annabi gado ne na salihan bayan Allah duk mutumin da ya kama hanya zuwa ga Allah tabaraka wata'ala dole zai fuskanci irin waɗannan abubuwa idan ba mu manta ba mun fara da yadda halittun Allah da kansu suka suka suka yi wa Allah butulci suka jingina wa Allah mata suka jingina mishi hayuwa suka jingina mishi ma talauci da sauransu da yadda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun kawo yadda aka yi wa sabon manzon Allah irin su sayyidina Abdullah ibn Abbas irin su sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas a da sauransu to saboda haka za mu tashi daga inda muka tsaya dan da mun yi sabon sai mu zo kuma kan gaggagaggan malamai Shehu Rami radiyallahu anhu yace wa qad nafa أبو يزيد البزاني من بلده آه سبع مرات بأمر الحسين بن عيسى لما تكلم أبو يزيد بعلوم لا أحد لآل بلده بها في مقامات الأنبياء والأولياء حقيقة أنكوري أبو يزيد البزاني أي من فديش كو من تعريف ساكراتم تكم نبايا أنكوري أبو يزيد البزاني daga garinsa sau bakwai ana koransa a korai sa a ce to yanzu an yafe maka dawo ya kuma yin magana a kuma korarsa a ce an yafe maka dawo sai da aka kore shi sau bakwai menene janyo mai ba kuma bane ya face yana yin maganganu ne a cikin makaman annabawa da makaman waliye wanda su 'yan zamaninsa 'yan garinsa ba su da irin wannan ilimin an fahimta ba su da irin mai wannan ilimin to to saboda haka sai suke korarsa shi wallami idil batsami illa ba da husaini korar da aka mai ta bakwai bai ƙara dawowa garinsa ba sai bayan sarkin garinsa al-husain ya koma ga Allah sun ba da zalika alifan nasu wa azamu bayan haka mutane suka so shi suka girmama shi amma da ba komai bane ba su gani suke zindiki ne fasiki ne da sauransu mun ga dai irin maganganun da ibn tamiyyah al-harrani ya faɗa a cikin a hakkinsa cikin majmu'atul fatawi nashi ko fatawa amma wai a rasa wanda za a yi wa wannan inkari sai irin abayazi wanda da kansa yake cewa a almajirinsa yake ba da labari a kansa yake cewa abu ya zira an tambaye shi ta yaya ka iya mallaka zuciyarka kafi karfin nafsinka sai ya ce na fi ƙarfinta ne sai da na kai shekara guda kullum sai na yi azumi kuma kullum sai na tsaye wa dare sannan na kai matsayin da zan fi ƙarfinta to yanzu wanda ya yi irin wannan bauta da dan Allah dan annabi shi ne wai za a wayi gari a ce mai zindiki kaga wannan magana sai a hankali ko kuma saboda tsabar salaha da girmama da girmama halitta irin na Abu Yazid wata rana ya zo ya zo wucewa a masallaci an zazzauna za a yi sallah yana tuwa da sandarsa yana dogara sai ya zo sai sandarsa ta waɗi daga hannunsa waɗi wanda da za ta sai ta waɗi a gefen wani tsohon mutum shi kuma nan mutumin ya har ma ya isa bar tsabar nutsuwa bacci ya ɗan ɗauke shi sai ɗan firgita da aka gama sallah abu ya zai sai da ya koma gidansa ya ce dan Allah ina neman yafuwa a gare ka saboda sandata na bisa kuskure ta waɗi daga hannuna ta firgita ka zuwa kawai gani almajirinsa ya ce suna tafiya a hanyar ta balaguro suka tsaya hutawa sai ya wanke kayansa da ya wanke kayansa sai ya rasa inda zai shanya aka ce shanya shi a jikin abin nan a jikin ina igiyar shanya ai kuma kuke da igiyar shanya yanzu shanya shi a jikin bangon mutane ce bango da ba ni na gina shi ba na ɗauki garu na gidajen mutane shanya a abu zan yawa aka ce to shi ke ya ce to shi kenan shanya a jikin bishiya ce a'a ai ba ni na shuka wannan bishiyar ba ta yaya zan zo in sanya musu kayana sai ce to tan da yadda ga ciyawa na ka iya sanyawa a saman ciyawa yace idan na sanya a saman ciyawa zan iya hana wata dabba ta zo ta ci abinci ka san ƙarshe yayi ruku'u yayi aka ɗauki rigar nan aka shanya mishi a bayansa bai ɗago ba sai ta mushi to ka duba ga irin salaha ta irin waɗannan bayan Allah amma a haka dai ba su kubuta daga sharrin mutane ba ba su kubuta daga sharrin mutane ba wa kazalika zunnun al-misri akhrajuhu min misra ila bagdad muqayyidan maghlulan an fitar da shi daga misra aka tafi da shi can bagdad da kasar iraq kenan an saka mai sasari a hannu da kafa ana jin shi wa safara ma'awu ahalu misra ya shadu na alayhi bi zandaka mutanen misra ma suka tafi suna suna mai shi ya cewa wai zindiki ne shi zunnunin misrin da yake saboda tsabar cikarsa a wilaya da sufanci yana cewa shi a nasa tafiyar alamar masoyin Allah alamu ne guda uku yace na farko shine mutaba'atu habibillahi sallallahu alaihi wasallama fi akhlaqihi wa af'ali wa awamiri wa sunani ya ce idan har kai masoyin Allah ne a waje na nizin nuna misiri alamar da zan gani shine zan ganka kana bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin halayyarsa a cikin ayyukansa a cikin umarninsa da cikin sunnarsa yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da wa'insu bayi tara kullu ma'asiyata istihya'a minhu sun bar saba wa Allah saboda suna jin kunyar Allah ba da an kano tara kowa hasheta minu bayan sun bar saba wa Allah don tsoronsa sai suka kai matsayi da yanzu ba wai suna kin saba wa Allah bane saboda tsoro a'a saboda suna jin kunyar Allah to amma kuma wai mai wannan mukamin ne ake cewa kuma zindiki wa akhraju Muhammad bin al-Fadl Balkhi min Balkha لكون مذهبي مذهب آل الحديث من إجراء آيات الصفات وأخبارها على ظاهرها بلا تأويل ولا تجسس على علم الله تعالى فيها هكذلك an fitar da wannan bajimin waliyin nan bajimin sufin nan Muhammad bin Fadli al-Balkhi an fitar da shi daga garin Balkha ina ne Balkha wani gari daga cikin garin Afghanistan saboda shi mazhabarsa mazhabar Allah hadisi ne su idan suka zo ayar da Allah ya ce hannu ko ya ce kafa ko ya kawo wani siffa za su ce Allah ya ce kaza amma ba tare da sun sun yi tawilin sa ba tawilin wannan aya ba tare da sun yi kokaf wajen bin abin da Allah yake nufi ba kuma ba tare da sun jingina wa Allah gaba daga cikin gaban abu ababen da ya halitta su dai tun da Allah ya ce kaza to mu ga abin da muka ce amma tsaya nan wajen amma sai suka ce ƙarya yake suka kore shi daga garin da yake ciki shi shi shi wannan gari na watakan ainihin balha din balha na gaya muku gari ne daga cikin garin garin a a afghanistan afghanistan a da aka kore shi suka ce shi ma fasiki ne da ya fito daga wannan garin sai masa addu'a ya ce na za Allahu min qulubikum ma'arfati Allah ya cizge ma'arfa daga zukatanku shau ya ce wa lam yakhruj min ba'di zalika sufiyyun min balha ma annaha kanat aktsaru biladillahi sufiyya tun daga wannan ranar babu wani sufi da ya ƙara fita daga cikin garin balha tare da cewa tana daga cikin garuruwa da ta tara sufaye gabanin Muham- a- a- a- Muhammad bin al-Fadl Balkhi tun san da ya musu baki sai da bakin na ya bi su Allah kiyaye mu. duk wannan show yana gaya wa ma'abuta faila cewa idan aka yi muku inkari ku yi hakuri waɗanda suka zo gabaninku su ma haka aka ringa yi musu wa- irin waɗannan inkarin wa kazalika shihidu alal junaidi bil kufri haka zalika a a a shi shi shi Muhammad bin Fadl Balkhi shine yake cewa alamar tatsewa ga mutum alama ce guda uku shine mutumin da Allah ya azurta shi da ilimi amma sai Allah ya haramta mishi aiki da iliminsa da mutumin da Allah kuma ya azurta shi da ilimi ya azurta shi da aiki da iliminsa amma kuma Allah ya haramta mishi ikhlasi a cikin wannan aikin abu na uku ya ce mutumin da Allah ya azurta shi ya haɗu da waliyan Allah bayan Allah nagari amma kuma sai Allah ya haramta mishi girmama su wannan kai ka ce yana yin bayani ne ga 'yan zamanin yanzu za a ga mutum ya cika ya tumbatsa da ilimi amma babu aiki da ilimin da Allah ya bashi ko kuma ka ga gashi yana aiki da ilimin amma yana yin aiki ne da wannan ilimin dan dan a ce wane yana da ilimi ko dan a ce wane bawan Allah ne ko ka ga mutumin da Allah ya sanya ka a cikin ɗariƙan sufaye ɗaya daga cikin ɗariƙun sufaye kuma Allah ya haɗa ka har kake zaune da ɗaya daga cikin waliyan Allah bayan Allah na gari amma ba ka girmama su kai ne cin dunduniyarsu kai ne munafuncinsu kai ne gulmamakinsu kai ne duk wani abubuwa da yake nuna kaskanci kai kai ki aikata musu to kai kama wannan Allah ya inji Muhammad bin Fadl al-Balkhi yake cewa Allah ya maka stamping din tabewa ba za ka samu wani alkhairi a duniya ba balle a lahira Allah ya kiyamu da asarar duniya da lahira Amin.
haka zalika Imam al-Junayd fa shi ma sai da aka sai da suka shaida suka ce mai wai wai wai wai wai kafiri ne wanda duk tsaurin kan masu kin sufanci idan suka zo suna suna za- suna zagin sufaye suna daga alƙalamin su akan Imam al-Junayd suna daga alƙalamin su akan Imam al-Junayd saboda tsabar kusancin shi da Allah da san bautar Allah da yake yi a ƙasar Bagdad idan ya zo kasuwa baya bude kasuwarsa sai ya shiga cikin eh, eh, shagonsa ya kulle idan ya kulle ba zai bude shago ba sai ya raka'a dubu a wani ƙaunin aka ce sai ya yi raka a ɗari kafin da ya fito an tashi an ci kasuwa an tashi to amma tare da haka me ya faru cewa suka yi mai kafiri ne kaga mutum fa da yake sallah raka a ɗari ko dubu a wani abin nan mutumin da saboda tsabar yadda ya nuna mana hakikanin sufanci yana cewa a ɗurku kulluha masjudatin alin halki dukkan hanyoyi na saduwa ga Allah duk an kulle su ga halittar Allah duk wata hanya da za ta sa daga mutum ga Allah kullalliya ce sai ya ce illa manika tafa asarar rasuli sai hanyar da aka tabbatar ta bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam a wani magana sai na cewa man lam yahfaz alqur'ana wa lam yaktub alhadisa la yuqtada bihi fi hadha al-amr لأن لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة yace duk mutumin da bai haddace alkur'ani ba da mutumin da bai haddace hadisi yana rubuta hadisi ba to wannan mutumin a harkar mu ta sufaye bai ma cancanta ya zamanto shehi ba bai ma cancanta ya zamanto muqaddami da zai rike hannun muridi ba domin wannan ilimi namu na sufanci abin yi wa da baibayi ne da alkur'ani da sunna to amma kaga wai mutumin da ya kafa ɗariƙarsa akan haka mutumin da ya kafa rayuwarsa akan haka amma shi ne 'yan inkari suka wayi gari suka ce a a a a a a a a kafiri ne suka suka jefe shi da ka- da kafirci don haka kai bawan Allah da kake ɗariƙar tijjaniya ƙarƙashin failar shoyi ibrahim in dukkan ɗariƙar ta gaske ke failar ta gaske don an zage ka menene abin damu kai ya dame ka ga su imamul junaidi ne shugaban sufayen ga abin da aka gaya musu nan saboda haka duk mutumin da yake taba bayan Allah ya ci gaba da yi kawai magani yadda Allah zai kasantar da shi a kana ya takallamu fi ilmi tauhidi ala ru'usul ashhadi ya kasance yana magana ne akan ilmin tauhidi yana magana ne akan ilmin tauhidi amma a gaban manya-manyan faƙihan zamaninsa da iliminsu bai kai irin nasa ba saboda haka sai suka ce kawai kafiri ne shi suka hana shi suka ce kakkara fitowa sai dai a tsakar gidansa yake karantar da karatun nan kamar irin ibn arabi al-hatimi ne za mu zo wajensa ibn arabi al-hatimi yana cewa a ajabun abun yana bani mamaki yake cewa wai al- ar- ar- ar-rabbu abdun wal abdu rabbu wai Allah bawa ne kuma bawa shine Allah kaji fa shine rabbu sai ce ajabu sai ce abin yana bani mamaki wa manil mu- mukallaf wane ne to aka kallafa wa aiki kaga duk mutumin da ya ji wannan maganar kafirci zai ci amma magana yake ta tsantsar tauhidi abin da yake nufi da haka shine ka ɗauki kanka a matsayinka na bawan Allah ka ɗauki Allah a matsayinsa na rabbul alamina Hmm? dan Allah da bautar da kake wa Allah da kuma ni'imar da Allah yake maka wanne ne ya wa wani aiki na farko dai Allah ya baka numfashi mu fara dan kankani ka roƙe shi ya baka numfashi a'a Allah ya samar da kai daga babu ka roƙe shi ya samar da kai wani aiki kai da ka cancanci Allah ya samar da kai kuma da ya ta samar da kai bai samar da kai a cikin dabbobi ba bai samar da kai a cikin tsirrai ba sai ya samar da kai a cikin mutane wani aiki da kai da ka cancanci Allah ya baka wannan bayan ya baka mutane sai ya baka ya zamanto da kai a cikin al'ummar manzon Allah wani aiki kai fiyayyen al'umma ya sa ka cikin ɗariƙar show a mara tijjani wani aiki kai ya sa ka ƙarƙashin failar show islamis wani aiki kai sannan Allah ya baka aran numfashi wani aiki kai ya baka aran gani ya baka aran ji shaƙa ɗanɗanawa takawa da taɓawa lafiya ya baka ya baka ya baka du domin ka samu ka huta kai bacci ya baka rana domin ka tashi ka je ka nema ka ci duk wannan kana nufin sallar ka ci ta baka ko azumin ka ko zakarka ko hajjin ka to da kai da Allah wane ne biyo wani aiki Allah ne biyo maka aiki faɗi mana kanka mamakin wannan magana eh to shi ne yake cewa idan aka ɗauki tsantsar tauhidi za a ga cewa kai shi a wajen ibn arabi alhatim ya ce kai ɗan adam su su su ne kai da kake iya saba wa Allah ya ubangijin da aikin da kake yake maka ya zama linkin ba linkin akan abin da kai kake yi kuma fa abin da ya sa kai idan ka gama yin ma kuma sai baka lada to wani abu kake wa Allah ba abin da kake wa Allah Allah ne yake yi maka sai ce idan ka ɗauka ankal sai ka ce to ko ubangijin ne ma bawa amma kuma shi ne ubangijin gashi kuma shi yake maka aikin magana ba ta fita ba akwai wani abin mamaki a ciki ko abin zindiƙanci ko kafirci babu ba sai ba ku an ba ku fahimta ba ku faɗa a ƙara bayani kan ku je waje ku ce sai biya ke to in dai ba kotun kuma za a yi Oho.
media ba
wannan kenan to saboda haka sai suka hana shi irin waɗannan maganganu da za ka ga suna yin shi mai tsananin dukka ne a cikin son su ga Allah sun imauta ga Allah ne irin imuwar da ya ba tunaninka ya fi ƙarfin baki ya faɗa sai su ringa wa'insu irin maganganu na shaɗatu sai a yi tunanin shi ne suke yi ko kafarci a'a kowai tsantsan san Allah ne wadda ta dami ne wa qa'adu ala shaykhu ibn abi jamrata majlisan fi radd alayhi hina qala ana altami'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika suka kafa majalisa guda kullum in aka zauna shi kuma abi jamrata na'am ibn ibn abi jamra kai idan kullum idan suka zo na rabbi suke mai kasan menene laifin sa wai ya ce yana ganin manzon Allah ido da ido fala zuma baiti wa lam yakhruj illa ila al-jama'ati hatta mata daga lokacin da kashe suka ce kada ya ƙara fitowa kai- saboda mutane idan yana bayani yana karatu yana fuzgar zukatar mutane suna cewa ko da ba mu da wannan ilimin mun san wannan dire ne sai suka ce to kada ya ƙara fitowa daga gidansa abinda aka yi mai koyar ga fitowa sallar jama'a har ya mutu aka ya kasance waramuhu bil kufri suka jefe shi cewa kafiri ne wa bil qawli bi ibadatil khamri wa- wal luwadi suka ce ma ai ya ce a halal ne a a sha giya a a kuma yi luwaɗi duk fa ƙarya ya mutum da yake ganin manzara zai hada zai aka ma wa annahu labisa fil layli al-ghiyari wa huwa yushbihu dinari suka ce mai ma wai wata rana suka zo suka mai ƙarya a gaban sarki suka ce cikin duhun dare ya je saka kayan kristan ya fita dan haka kristan ne shi kaga da kai ne yanzu kake saka zanzaro an sai dai jifa wa atobihi muqayyadan maglulan min ash-sham ila misra suka tawo da shi suka saka mai anko a sam a kafa da hannu tun daga sham syria har zuwa misra a egypt haka zalika waramau aba madyana bizandaqati wa akhrajuhu min bijayata ila tilmisana famata wa dufina biha haka zalika suka jefi abu madyana al-gausi su'abi kenan da zindiƙanci suka kore shi daga garin eh, bajayata bajayata shine batu da yake cewa bogi wani north wani ah, arewa ah, ah, arewacin kasar spain ne eh, suka kore shi har zuwa tilmisana shi kuma a a algeria kenan wai abu madiyana aka waka abu madiyana da yake cewa laysa lil qalbi wujhatun illa ah, illa wahidatun zuciya ba ta da wajen da za ta fuskanta sai guri ɗaya shine Allah daga lokacin da fu- zuciya ta fuskanta Allah Na.
wujiba a- an gaira za a kuma yi mata hijabi daga wani Allah ba ta ƙara duban wani Allah ba ya mutumin da yake da irin wannan istiƙamar amma kuma kaga abin da aka jefe shi da shi da haka kai ma abocin faila kai hakuri wa akhraju al-hakim at-tirmidhi hina sanafa kitabahu ila al-shari'a wa kitab khatm al-awliya haka zalika hakim at-tirmidhi ba tirmidhi mai mai sunan ba na'am hakim at-tirmidhi shi ma suka jefe shi suka ce ah, suka ce suka yi inkari gare shi saboda ya rubuta littafin sa ila al-shari'a da littafin sa khatm al-awliya wanda yayi bayani akan shehu tijani suka ce ai ya kafarta ya ce waliyai suna da cikamakan su kamar yadda annabawa suke da cikamakan su Hmm? wa akaru alai bi sabi hazin kitabai ne suka mai inkari saboda sababin wa'annan littattafan guda biyu Ah, wa qalu fu- ah, faddala al-awliya ala al-anbiya wa aghlazu alai suka ce ai ya daukaka an awliya a sama annabawa saboda haka suka suka tsananta masa fa jama'al kitabai ni kilaihuma kilaihima wa alqawu ma fil bahri fa batala'atuhu ma samkatun sinina summa lafastu ma wanta fa bima ya ce da hakan ya kasance suka jijjefe shi da wannan abin suka nemi ba su halakar da shi sai ya ɗauki littafin nasa yana shari'a da katon auliya ya je ɗauki ƙa- ya- ya je ya samu ƙatoton kogi ya jefa amma da Allah ya so sai ya samu wani kifi ya haɗe bayan shekaru da yawa kifin ne ya fito gaɓa ruwa ya amaye wani littafin aka hayyar ka je ka samu littafin ana sai da shi wannan kaɗai ya isa ya kasance karama irin tasa ko ba haka ba a nan wajen ya bayani shi wuce jani abul abbasi Eh, sosai ma kuwa ya kamata wata rana mu yi bayani akan wai mai katil auliya ana nufin irin cikamakin annabawa ne a ba haka ake nufi ba ba mu da lokaci amma baya- muhadara ce mai zaman kanta topic ne mai zaman kansa waramau sa'ad bin abdullahi bil qaba'ihi wa akhrajuhu ila misra hatta mata haka suka yi wa sa'ad bin abdullahi suka jefe shi da munanan kalamai suka kore shi suka ya koma masar ya ci gaba da rayuwa har ya mutu a can waramau aba sa'id al harrazi bil azaimi wal kufri bi alfazin wajaduwa fi kutubihi haka zalika suka jefi aba sa'id al harrazi da manya-manyan zunubai da kafirci saboda lafuzan da suka gani a cikin littafansa shi fa abu a a a a abu sa'id al-kharrazin nan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman alis sunnati ne wal jama'a kuma manya-manyan tu- eh, wa- watakan mashahuran mutane ne a cikin tasawuf Ah, wan- an haife shi hij- eh, a cikin karni na uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda aka haife shi a cikin kasar Bagadada kuma an ce shi ne farkon mutumin da ya fara bayani akan fana'i da baka'i masu kar- masu uh, wanda suke yan maka- ma- ma- ɗalibanmu na makarantar tasawuf ai mun san me fana'i ko a cikin Qur'ani da hadisi da baka'i cikin Qur'ani da hadisi sai a duba wannan karatun a duba ba sai mun yi bayani akan wannan ba Eh, ko ka duba cikin littafin Sharif Ibrahim Salih Al-Usaini ya sunan shi ne التكفير أكثر بدعة تحدد سلام في نيجيريا دا المدير ناشي دا الكافي ناشي duka yayi bayani akan irin wayannan abubuwan manya manyan malaman duniya sun yi bayani akan a Sa'id al-Kharrazin nan irin su al-Murta'ash irin su Ibn Dardus sun yi shaida masa cewa salihin bawan Allah ne managarci amma dai mun kirai kaga abin da suka yi musu waramau yusuf bin al-husaini bil azaimi ila an mata haka suka yi wa yusuf bin husaini razi suka ce shi ma yana yin manya-manyan zunubai suka kore shi shi ma babba ne daga cikin malaman ahli sunna wal jama'a wanda aka haife shi a karni na uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manya-manyan shehi shehi ne daga cikin manya-manyan shehunan sufaye na wannan zamanin sa ya ishe ka a ce maka zunnunul misri da muka yi bayanin sa almajirin sa ne ya ishe ka a ce maka ahmad bin hanbali Ahmad bin Hanbal almajirinsa ne yana cewa shi ne yake cewa a irin tashi tafiya ta sufanci yake wai idan ka ga muridi yana yawan shagala akan ruksa kusan ruksa ko yana yawan shagala akan abubuwa masu dan tashi a addini baya daukan masu nauyin ya ce ka tabbatar wannan muridin babu wani madadi da yake zo mai daga fadar Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda saboda salaharsa ya ɗo- ya ɗaga hannu saboda sun kore shi sun zage sun ce kafiri ne ya ce ya ubangiji idan har ka san cewa ina yi wa mutane wa'azi ne da bakina iya abinda nake gaya musu a iya bakina yake amma zuciyata tana haƙintar su ya ubangiji abinda na haƙince su ka ɗauki zunubin ka afka min su kuma nasiyan ka ba su wannan ladan kaga idan da bai san abin da yake ba zai yi wa kansa wannan mummunan magana ba ko wannan kenan suka ci gaba da gaya mai maganganu amma shi bai kula da su bai ci gaba da yi wa mutane wa'azi saboda tamakuninsa bai tsaya ya ya rama abin da suke masa ba har ya mutu wa akhraju abal abal hasan al busanji ila ne sabur falam yazal biya hatta mata haka suka yi wa Abu- abal hasan al busanji suka kore shi daga garin ne sabur ne sabur a wani wani gari ne a cikin kasar iran mutanen fashiya suna kiran garin da ne sabur mu kuma mutanen larabawa suna ci mishi ne sabur annan suka kore shi eh, suka kore shi daga busanji kai zuwa ne sabur din a nan ya rayu har ya koma ga Allah wara ma wasu hununul muhibb bil azaim haka zalika suka kori a suka jefi suhununul muhibb shi ainihin sunansa abul hasan suhnun bin hamzatul khawasi amma saboda tsananin san Allah da yake yi san Allah da yake yi sai sai sai yake kiran kansa da shi- sai ake kiransa da suhununul muhibb hai shi ya fara kiran kansa da sunuri muhim a cikin imaucewarsa cikin Allah ya wani baiti yake ce ya ubangiji ni bawanka ne ni masoyinka ne ka yi min jarraba da duk abin da kai dama zan karba sai Allah ya jarrabe shi kai ya rike mai kai ba zai iya fitsari ba da imtihanin ya kai imtihanin ya fito kawai cikin yara yake cewa kai yara ku kira ni daga yau suna na suhnunul kazzab na na ce zan iya karban imtihanin Allah wannan yafi karfi na radiyallahu anhu ya ci gaba da bauta wa Allah suka rasa yadda za su yi da shi sai suka je suka samu wata karuwa suka ba ta kuɗi suka ce abin da muke so da ke koyi ke zo ke faɗa a gaban sarki cewa yana zo miki da shi da almadaransa hawa ku ya faru hawa kore shi ba tsaya ba munkirai dai suka zo suka suka shaidawa wa- eh, wa shuhidu ala ala shubli bil bil kufri mirara suka- suka shaida wai cewa abubakar ashubli ai kun san waye shubli mun faɗe shi a farko farkon asalin talqini a cikin wannan littafin almajirin a imamu junaidi suka ce mai- suka suka kafirta shi iyakar kafirtawa abubakar shibiri an haife shi hijira tana 247 ya yi wa faci hijira tana 334 eh shine saboda tsabar san shiga Allah aka tambaye shi aka ce menene ma'anar kuma malami ne malamin hadisi ne ya kai matsayin alhafiz a cikin hadisi kaga ya fi karfin ya fi ya haddace hadisi sama da dubu ɗari uku. aka tambaye shi aka ce menene ma'anar faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sa cewa khairu kasbil mu'min a am- a amal yaminihi cewa annabi ya ce mafi alkhairin abinda mumini zai yi ya ci abinci shine abinda ya je yayi da gumin jikinsa ya kar- ya ya samu halalinsa sai ya ce a namu tafiyar na sufaye ko a naku suka ce a naku dai sufaye ya ce a namu sufaye shine abinda ake nufi ka tashi cikin dare ka ɗauki ruwa ka yi alwala ka yi sallah in ka yi sallah ka ɗaga hannunka ka roƙi Allah wannan shine mafi alkhairin aikin da hannunka zai aikata yace amma kuma ana ku shine ka tafi kasuwa ka je kai ka je ah, kai ciniki amma ka tabbatar baka turbo ba kuma baka yi ƙarya ba Mm, kaga kalilan ne yan kasuwan da ba sa ƙarya an tambaye shi an ce menene faɗin Allah tabaraka wata'ala wa qul lil mu'minina ko ya- ah, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ka gaya mumine maza su ɗauke idanuwansu ya ce a naku ilimin shine su ɗauke idanuwansu daga kallon haramun a namu ilimin shine mu ɗauke idanuwanmu daga kallon tasirin wani Allah a cikin duk abin da Allah ya aiki duk wani abin a a halitta kafaji to amma duk da haka suka ce wai kafiri ne hatta inna man kana yuhibbu har sai da ta kai matsayin da ana biyan wanda suke son shi shi fa a a abubakar shibulin ana biyan su cin hanci suna suna cewa suna cewa ai mahaukaci ne kawai mahaukaci ne suka shigar da shi abin nan suka shigar da shi kurkuku don mutane su kubuta daga barinsa shi yasa ɗaya daga cikin waƙala ahadu mashaki bagdad ɗaya daga cikin manya-manyan shugunan bagdad yake cewa laulam ta kullin lahi ta'ala jahannam la khalaqaha lillazina azaw shi billi wa kafaru da a ce Allah ma ba shi da jahannama to da wallahi Allah sai ya liti jahannama ko dan waɗanda suka cutar da shi billi suka kafarta shi yake cewa wa qala in lam yadkhul shibli aljannata faman yadkhula idan shibli bai shiga aljanna ba a cikin jama'arsa ba wai duk halitta ba a ɗan zamanin sa idan har shibli bai shiga aljanna ba to ko suwa ya shiga cikin ku wa akhraja ahlul maghribi al imama aba bakr al qabisi min al maghribi muqayyadan ila misr haka zalika mutanen maghrib suka kori imamu abubakar al-qabisi daga maghrib suna mai saka masa sasari haƙi zuwa misra fa akhadha wa salaka hayyan wa huwa yaqra al-qur'ani bi tadabburin wa khushu'in da aka kawo shi misra aka kulle shi da ransa aka ringa fede shi ana ana yaga na fatarsa amma ko gezo bai bayyana kanta al-qur'ani ta da da- da nutsuwa da tsoron Allah وكاد أن يفتتن به الناس فرفع الأمر إلى السلطان فقال اقتلوه واطلقوه dan da aka kai shi Misra da yana ba da yake idan ya zauna yana wa'azi duk jama'a guduwa suke su zo wajen sa saboda jin dadin wa'azin sa aka je aka ga aka je aka ga wa sarkin garin yace ku kashe shi dan kun kashe shi ku fede shi su kuma da suka tashi suka ce ba za mu kashe shi ba da rai za mu fede shi وكذا سلك النسفي بحلب وكان ينظر الى الذي يسقله ويتبسم هكذا لك suka yi wa al-aziz an-nasafi suka suka fede shi da ransa suka ringa tsagana a fatar sa a garin Halib a Halib shine garin da ake ce ma Aleppo Aleppo tana nan a kasar Syria duk mutumin da yake karan Etirun yana Etirun Etirun din nan nako to Aleppo kenan ƙasa ce eh, to garin su aziz kenan shine halib Su- mm, du- eh, daular usmaniya kenan Mm. yana kallon wanda suke fede namansa yana musu murmushi ba su gama fede namansa ba sai da ya karanta baiti guda 500 da yake nuna tauhidin Allah Mm, وعمل آه، وعمل 500 بيت منه وشيعة التوحيد وهم يسلكون وذلك حين يقطعهم بالحجج saboda ya yanka su da hujjoji ne sun rasa da zafi da shi hasada kawai ta sa suka suka mai suka mai wannan izaya fata lula bi an katabu suratul ikhlasi fi waraqatin wa khadu alaiha na'alan da suka rasa yadda za su yi da shi ya fi su da karfin hujja sai suka sai suka suka rubuta suratul suratul ikhlasi qul wallahu ahad sai suka saka ta a ƙasan takalmi suka ɗinke takalmin faduwa ila sheki suka kai masa min ɗariƙin baƙiyatin falabi sawo wala ya sha'aru suka ce mai gadiya nan shi kuma ya bai sani bai ɗauka ya saka wa ƙalulu na'ib halib suka gaya wa wazirin halib ko aleppo suka ce masa ala a turanci aleppo kenan suka ce innan nasafi ka taɓa ƙulwar lawo waje ala haɗi baƙi na ali nasafi ya rubuta ƙulwar lawo ali ya saka ta a ƙarƙashin takalminsa fa ba asan na'ibu ilayhi fastakhrajal warqa aka aika ya zo ana buɗe takalmin aka wato takarda aka kulwar lawa adi fasallama shekul lillahi ta'ala wa lam yuzur an nafsu da ya ga aka yace ya sallama lamarin Allah ya haƙura wa alima annahu la budda an yaktila ala tilka sura ya tabbatar dole sai an kashe shi akan wannan halin haka zalika wa akhraju abal qasim al bahr bazi min al basra wa wa aba abdullahi sahib abi hafs al haddadi haka zalika suka fitar da abul qasim al bahr bazi da aba abdullahi sahibin abi hafsul haddadi wa shaidu ala abil hasan al-basri bil kufri haka zalika suka shaida wa abul hasan fa shugaban tabi'an duk duniya domin shi abul hasan al-basri ai an sa abul hasan al-basri ko shi babarsa a khadimar matar manzan Allah ne sai da ummu salma radiyallahu anha kuma an haife shi zama zala ina ji tana shekara 21 a zamanin da ya sayi na umar radiyallahu anhu aka haife shi idan sai da umar salma ta aiki mahaifiyarsa wani waje idan yana kuka ta zo tana rarrashinsa wani lokacin har nono take bashi ya sana nonanta shi yi sa malamai suke cewa karfin ilimin abul hasan da karfin alhassan albasari yake nufi kai ƙarfin ilimin hassan albasari da hikimarsa ya samu asali ne saboda shan nonon matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hadimin sayyidina Ali ne sannan yana daga cikin wanda suka yi sallah a bayan sayyidina Usman bin Affan sannan yana daga cikin wanda suka shaida lokacin da aka shahidantar da sayyidina Usman bin Affan amma tare da duk wannan abin aka ci kafin kafaji وتكلموا في ابن شمعون بالكلام الفاحش حتى مات فلم يحضروا له جنازه haka suka yi wa ibn shamun suka suka suka mishi magana da suka jefa mishi kalmomi na alfasha har ya mutu da ma ya mutu babu wanda yazo jana'izarsa wa takallamu fil imam abul qasim bin jamil bil azami ila amma tawallam yatazalzal amma fi min al-ishtigal bil ilmi wal hadith wa siyam ad-dar wal qiyam al-layli wa zudi fi ad-dunya hatta labisa al-hasira haka zalika suka yi wa abul qasim bin jamil suka ce yana aikata manya-manyan zunubi amma bai girgiza ba daga duk abin da suke zagin shi akai ya tsaya ya ci gaba da shagala da iliminsa da hadisi da siyamu daru kullun cikin azumi yake kullun cikin tsayawa dare yake ko da yaushe cikin gujewa duniya yake har sai da ya kai matsayin da ba shi da rigar da zai saka sai dai a ɗauki ɗan ganyayyaki ya raɓe ba waƙala abubakar samɗani to saboda haka a kana abu dinarin ya hudu ala junaidi wa ala ruwaini wa ala suhununun wa bun ada illahi wa ala mashaikil iraq wa kana idza sami'a wahidan yazkuruhum taghayyaza wa taghayya abubakar samɗani yana cewa abu dinar ya kasance yana kiya yana difa'i akan imam al-junaidi da imam rumi da sununu da ibn ada'illahi sakandari da sauran manya-manyan shahinan iraq idan ya ga mutum yana magana muni a kansu zai tashi ya fushi ya nuna fushinsa wa akhraju abul hasan shazili min al-maghrib ila misra wa ramuhu bizandaqati wal ilhad wa tahlil muharramati haka zalika suka jefi wa alaikum assalam abul hasan ash-shazili daga maghrib zuwa masar suka ce abul hasan fa jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sufaye suka ce a makamin a makamin khatimul awliya sai da a cikin makamin khatimul awliya makami guda 11 sai da ya taka makami guda uku a ciki amma kuma suka ce suka jefe shi da zindiƙanci da ilhadi suka ce ma wai yana halalta haram ne wa qatala al imam abul imam abul qasim bin qusay wa bin hayyan wal juni wal murjani haka zalika suka kashe abul qasim bin qusayyi suka kashe ibnu hayyan suka kashe juni da murjani wa ma zalu yunkiruna alab alabin al-arabi wal hatimi basu gushe ba har a wannan zamanin namu suna inkari akan ibn al-arabi al-hatimi wanda shi ma a daular usmaniya zamanin su su wannan azizul maliki din nan ikrur din nan kenan yake haka zalika ibn al-farid har a wannan zamanin namu ana inkarin sa wa aqadu ala izzuddin bin abd salam majlisan fi kalimatin qala fil aqaid haka zalika suka zauna suka hada majalisa suna raddi akan izzuddin bin abd salam akan magana wata kalma da ya faɗa a cikin littafinsa al-aqaid wa hasadu taqiyyuddin bin al-laysi al-a'azzi wa zawwaru alayhi kalaman fi sultan hatta hamma bi qatli summa tadarakahu Allah ta'ala haka zalika suka yi hasada akan taqiyyuddin bin al-laysi al-a'azzi suka yi mai kage akan maganganu da shi bai faɗa ba suka je suka gaya wa sarki har aka zo ma a kashe shi Allah da ya kiyaye shi wa qala suyudi haka suka yi wa imamu suyudi da jalala irin ta imamu suyudi da girmansa da faɗin ƙirjinsa ilimin addini duk yayyarka da imamu dini suyudi inda za ka yi ilimin addini sai ka karanta wani littafi na shi ko da yake shi yana cewa wa mimman manna Allah ta'ala alayya biyi annahu aqama li aduwan yu'zini wa yumazziqu ardi litakuni li uswatin bil anbiya wal awliya yana daga cikin alkhairin da Allah ya mini inji Jalaluddin Sayyidi yana cewa Allah ya hada ni da wani maki da ko da yaushe ko da yaushe yana cutar da ni yana keta mutunci na yan kuma yayi ni ina jin dadin hakan da yamin saboda na san Allah yayi min haka ne domin ya sanya ni nayi hakuri nayi gadan annabawa da waliyai wa alam yake cewa ka sani annahu ma kana kabirun fi asalin illa kana lahu aduwwun fi safla ba a taba samun wani waliyin Allah a zamani ba face sai Allah ya hada shi da maki daga cikin kaskantattun jama'a izil al'ashirafi lamtazal tubtala bil atrafi domin duk ɗaukaka ba ta gushe ba sai ana jarabata da kaskantattun jama'a wa kana sayyidi abul hasan radiyallahu ta'ala am yaqulu sayyidi abul hasan shazili radiyallahu ta'ala am yana cewa lamma alima Allahu azza wa jalla ma za sayuqalu fi hadhihi ta'ifa ala ma sabaqa bihi ilmul ilmul qadim بدأ سبحانه وتعالى بنفسه فقد على قوم أعرض عنهم بالشقاء فنسبوا له زوجة وولدا وفقرا وجعلوا وجعلوه مغلول اليدين saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da za a faɗa akan mutanen kirki saboda Allah ya san abin da za a faɗa akan mutanen sufayen nan na Allah mutane na gari yadda za a yi musu inkari sai Allah ya fara da kansa sai ya halci halitta ya ɗauki wa'insu jama'a Allah ya hukunta musu taɓewa ta har abada ya samu wa'insu jama'a suka ce Allah yana da mata ko suka ce Maryamu matar Allah ce wani suka ce a'a ai ai laqad kafar lazina qalu inna inna Allah huwal masih ibn maryam suka ce ai Allah ma masihu ne dan maryama wani kuma suka ce laqad kafar lazina qalu inna Allah huwal masih ibn maryama suka ce ai masihu dan maryama dan Allah ne wani suka ce kuma wai Allah ma talaka ne ya arsami Allah qawlan lazina qalu inna Allaha faqirun wa nanu agniya suka ce wai Allah magrul ya dini wai a hannayen Allah daure suke saboda me saboda kankamo kaji fa duk wannan abin da na lissafa da su amma sun ce wai Allah me ma kankamo in yake ce mai eh saboda wai ruwa da faiza daqa zarqul wali والصديق لأجل كلام قيل فيه من كفر وزندقاء وسهر وجنون وغير ذلك نادت هواتف الحق تعالى الذي قيل فيك هو وصفك لولا فضلي عليك saboda haka idan waliyi yazo shi ma aka gagga mai maganganu wa'in suka ce mai zindiki wa'in suka ce mai fasiki wa'in suka ce mai masiri ko suka ce mai mahaukaci idan ransa ya ɓace ya damu sai hatifi na Allah ya ce mai duk abin nan da mutane suka gaya maka siffofinka ne ba da ban falalar da ne maka ba inda ban maka falala ba da zaka iya zama to haka amma tara ikhwanaka min bani adama kaifa waqa'u fi janibi wa nasabu ilayya ma la yanbaghi shin baka ga ƴan uwanka ƴaƴan adamu yadda suka yi min ba suka afka cikin zati na suka dingina min abin da bai dace da ni ba fa in lam yashrah lima qila fi balin qabada nadatu wa watiful haqq aidan amma zalika fi uswatun فقد قيل في ما لا يليق بدلالي وقيل في محمد صلى الله عليه وسلم وفي إخواني من الأنبياء والرسل ما لا يليق بمرتبته من السحر والجنون من السحر والجنون وأنهم لا يريدون بدعائهم إلا الرياسة idan dai idan waliyin ya ci gaba da jin zafi akan abin da ake gaya mai da kage da ake mai da ƙarya da munafunci da ake mai sai sai hatifi ya gaya mai kai haƙuri shin ba za ka ba za ka ba za ka ba za ka koyi da ni ba ni ubangijin da na halice ka ni ba an jinjina min abin da bai dace da zati na ba ba za ka koyi da manzon Allah ba an ce mashi an ce an ce mai boka an ce mai mai sihiri an ce mai mawaki an ce mai an ce mai wanda yake da taban hankali haka sauran annabawa ƴan uwansa haka aka gaya masa kai aka ce musu ma baki ɗaya wai suna kiran mutane zuwa ga Allah dan suna son shugabanci to saboda haka kai ma ka yi haƙuri kai ma me ka yi haƙuri ƙultu shawai ibrahim sallallahu ta'ala ya ce sai na ce ni kuma wabtala shekh al-khatmi tijan radiyallahu anhu bibin mayaba haka zalika aka jarrabi shehu tijan abul abbas da ibnu mayaba فقد ألف كتابا مشهورا بسبه والإفتراء عليه ولعني وتكفيري وتدليلي وهو أصحابي رضي الله عنه سيدي ربط للتافي سكتن يزاقي شو تجاني على التافي يكريت شو تجاني يلا أنت شو تجاني ya kafirta shi ya batar da shi da shi da dukkan sahabbansa amma shi tijani amma dai shine littafin da ya rubuta shine wanda yayin shi Ibrahim sallallahu ta'ala anhu ya yi mai raddi ya saka wa sunan littafin a jiyushu dullai bimur hifatul kudai ilabni ya ma ya ba aki tana du'i shi kuma shi ibrahim sallallahu ta'ala anu ya yi wa wannan littafin yayan nasa sharhi ya saka wa littafin albudur sudai bi shari murhifatul kudai shehu tijjani yana da wani maki tun a zamaninsa daman shi tun a zamaninsa yake da makiya shi aikinsa duk rana irin cewa ranar juma'a zai zo ya wuce ta gaban shehu tijjani a masallacin juma'a ya zagi shehu tijjani iya zagi idan shehu idan ya wuce gaba sai shehu tijjani ya kira wani almajirinsa sai ya bashi kuɗi sai ya ce ka je ka mai sai ya shi kuma idan aka bashi kuɗin ne sai ya daɗi sai ya tani makiyan shehu tijjani suke bashi kullum aikinsa kenan a haka shi shi kasuwarsa kenan idan ya gama wani abin kawai zai saka kuɗinsa a juya tafi har shehu tijjani abul abbasi ya wafaci ranar nan sai ya ɗi da mutumin a'a malam kwana biyu dan hasafa nan an daina mana ya ce ai ba wanda yake kake zagin nan shi ne yake bani kuɗi bai taɓa gushewa yana bani kuɗi ban baka kullum ka zarge shi zai bada kuɗi sai baka to shi dai inda Allah ya taimake shi ta nan wajen ya tuba kage da aka yi shautu jani shehu ya ce ga abin da aka yi shautu jani ni ko aliyu ne ce haka aka yi shehu ibrahim ya sarji Allah ya faɗa a cikin jawayar rasa'i yana ba wa almajiransa haƙuri ya ce ku yi haƙuri ni ɗin nan babu irin abin da ba yi min ba mazzako jildi jiharan akhrajuni min makani duna zambin gaira anni hubuta fi janani an kore ni daga gidan babana an kekketa min riga an dake ni an fitar min da jini ba dan komai ba wai dan nace soyayya manzo Allah dan saka zuciyata ya ce an ce min ina halalta haram an ce ina haramta halal an ce na shigo da wani abu sabo a cikin addini an ce na shigo da abin da babu shi a cikin ɗariƙar shehu tijjani an ce ya ce duk wani abin da ka sani na zunubi babu abin da ba jingina ba sai abu guda ɗaya shine ba a taɓa cewa na yi cikin shege na yi ba saboda ni namiji ya ce amma sai na yi haƙuri na ɗage himma ta daga dukkan halittar Allah yau gashi nan abin da lamarin maza Allah ya kasance yau gashi nan abin da lamarin shehu tijjani ya kasance yau gashi nan abin da lamarin shehu Ibrahim ya san ya kasance to su duk waɗansu bayan Allah na gari dole Allah yana haɗa su da waɗanda suke kinsu sai dai kai mai ƙin bayan Allah kai mai cin naman bawan Allah shehu Ibrahim yana cewa luhumul anbiya usum da akai auliya usum wallahi naman waliyan Allah naman waliyan Allah sanmu ne dafi ne wallahi duk wanda ya ci wallahi ya kashe shi kai kana ganin wannan ki ballantana kuma wanda ya kadace duk in ka buɗe baki ka taɓa wani ka gani duk abubuwan da aka yi wa'annan waliyan waɗanda suka musu wani na gaya musu nusu wani ba a ma san su ba ba ma a labarin su Allah ya yanke bayan su ba su da wani albarka ba a san da su ba a nan garin muke nan garin waɗanda suka yi inkari da show Ibrahim Yes waɗanda suke ji da cewa su ne malaman na garin a wannan lokacin yau an wayi gari ba ma a jin sunansu ba ma a faɗin sunayensu amma ga su su show man tijjanin su show a cikin sankan su show usman mai hulan su show sani kafanga su ake ji su ake faɗan kuma su ake cin albarkacin nasu saboda mai su ba su ba su inkarin ba to in dai zaka taba a yau allan jiya shine na yau kuma shine allan gobe idan har zaka taba waliyan Allah kai kazafi ka zage su ka taba mutuncin su ka keta mutuncin su ka saka kiyayya da hasada da hikidi a zuciyarka gare su billahi allazi la ilaha illa huwa sai ka la'anta dole domin manzan Allah ba ni bane ba ba kai bane ba manzan Allah bai faɗin sarransa to shi ya ce ya ce Allah ya ce kaji fa ya ce Allah ya ce man adali waliyan faƙar azantu bil harbi duk mutumin da yake kin waliyina wallahi ina mai izini zan yi fito na fito da shi da kaina zan yaƙe shi da Allah to mu je zuwa idan har kana ganin cewa shi Ibrahim Yesu ne abokin rigimar ka idan har kana ganin kan cewa ayin shi Ibrahim Yesu ne abokan rigimar ka mu je zuwa idan zaka so dukan su ka taɓa mutum ɗaya za ka ga wane ne shi Ibrahim
amin shehu ibrahim isa radiyallahu ta'ala an yake cewa wa ma hamala jalami litul fuqa wa alal inkari alal asyash illa hasan illa al hasan babu abin da ya janyo manya manyan fakiyai suka ringa inkari ga waliyan Allah sai kawai hasara mutane da yawa ko a wannan zamanin namu za a gani malaman da suke kin shehu ibrahim ba sa ce maka ga zunubin sana na na sha faɗa idan fa kaga an zagi shehu to aikin mu ne mu masoya da muke yin aikin banza da na'asha amma shi mai yi din to akwai wanda kuma idan suka rasa mai zafi saboda mai isa wai sunan wannan bawan Allah da ya rasu kusan shekara hamsin ba wani abu amma har yanzu yana ɗore kuma lamarinsa kullum ƙara yawa yake ƙara yawa yake to menene ya faru hasada kenan ba shi yawa kansa ba Allah ne haka su bayan Allah ne Allahu a'lama haisu me yaj'alu risalatahu Allah shi mafi sanin inda zai ajiye annabtakar manzantakarsa sai ya ringa sai aiko annabawa ya aiko manzanni su kuma kafirai suka ce wai dan mai isa mala hadar mala hadar rasuli ya kulli ta'ama wa yamshi fil aswaq ya za a ce wannan annabi ne kuma kuma yana cin abinci kuma ma yana shiga kasuwa in suka ce maka wai lan numi laka hatta tunazza alaina kitaban naqra sai ka sako wannan littafi bayan wannan littafin da da aka sako muku shi wani suka ce a'a ba za mu ba za mu suka ce a ba ma za mu imani da kai ba a a a a ta ta lana min al-ardi yanbu'a har sai ka fitar mana da wani wani idan ruwa daga kasa mutumin da yake fitar da idan ruwa daga hannunsa kun kasa gani to gado ne na annabawan Allah idan har Allah yana son ka to dole sai ya haɗa maka makiya na kusa da nesa na jiki da na waje na gida da na waje haka za a haɗa maka su amma idan kai haƙuri kai cikakken haƙuri to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya janyo cikin biza a samu ɗaya ko dai wa'annan makiyan idan Allah yana son su da rama su dawo su tuba su soka mutane nawa ne wanda suka dawo suka so annabi wanda suke kiyaye da annabi ma suka dawo ko kuma idan Allah daman ya tabbatar ya hukunta musu shakawa ne haka za su take yin Allah ya halakar da su a duniya halakar da su a lahira Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to shau ya ce wa karkara al-allamatu zarruq imam zarruq yana cewa kama fi ta'sisul qawaid kamar yanda yazo a cikin ta'sisul qawaid ma nasu ma'ana al-hasadu yarji'u lil mudha'afa ma'anar hasada yana komawa ne zuwa ga lunkuwa wa maqasidul hasidu karshen niyyar abinda mai hasada yake so abinda yake bukata itlafa ainil mahsud alayhi min hasadi shine ya karya abinda yake tattare na daga mai hasadan nan duk wannan ni'imar da Allah ya yi wa wanda yake wa hasadan ya karar da wannan ni'imar fa iza kanat al fada'il fi nufusi kana al-hasad fi a'yaniha wal alam fi itlashiha idan Allah ya wa mutum falala a cikin jikinsa da to saboda haka sai ya zama to hasada da ido za ka ga ta bayyana a bayyane ana kokarin a gaya za a kashe wannan mutumin ko a shiga mai da wani cuta a cikin jikin nan nasa ai wai ɗan uwarsa ce wannan tana da kyau ita wacce mata da kyau ya ya za a yi ta fara mata ruwan zafi an fahimta misali irin wannan wa man samma ikhtalafat agrad al hasidin daga nan wajen kuma kowanne mahasadi sai niyyarsa ta bambanta kowa da abin da yasa yake ansar niyyarsa fala yanzu ba hasidin lil amati li misli fi suqi wa nahu illa al khiyanat wal gish wa nahu zalika shaw yace shaw yace misali shine idan kana ciniki a kasuwarka kasuwa yana budewa ana maka hasara sai a rasa yadda za a yi sai a zo kuma a ranga ma ƙarya na cewa ai ba haɗini ne algus yake yi ko riba yake ci idan kuɗin ya kai kuɗi sai a ce ai ɗan yankan kai ne wani irin faɗa ne ba yawa lifa ya saka riba sai a ce ai ɗan yankan kai ne ko ko ko a yanzu idan kuɗin ya kai kuɗi abin ne sai a ce a ina ai ɗan kwalci ne a ranar ai kwalci ya shiga ولا حاسد الجند إلا عدم الاحترام عدم الاحترام وقلة القيام بالحقوق ونحوه haka zalika idan kuma mutum ne idan soja ne kai idan ana so a maka sai ya ce ina ai ba baya bin dokar kasa ai yafi kowa karya dokar kasa baya kuma ba da haƙƙin sa duk wannan kokarin da suke yi a san bisa ya ce ai ƙarya suke kuɗi kawai suke ci hasada ce kawai malam wala hasidul fuqaha'i wal qurra'i illa al kufr wad dalali ونهوي ليتلف ذاته وفضيلته وفضيلته المستدامة بدعوى ما يتلفى أو يستدام haka zalika idan kuma mutum mai shikiwu ne makarancin alkur'ani ne idan za a mai hasa sai ya ce a madalla kafiri ne ai ya bata mutumin da yana karatun alkur'ani baya fitar da gunna da kalkala da mai haka za a ce saboda fa shi shi fa mutumin nan da yake wannan araman ya rubuta alkur'ani ya kai biyar shi kuma wancan baya shi da haddar daga sabbi zuwa nasi amma za a ce na ba shi da nawo ƙarya shi wala hasil fuqara illa wujudul hayl wal mukhada'a haka zalika babu idan kuma kai sufi ne idan aka tashi sai a ringa maka sallana to ai wannan kai ai ini ne ai dan bid'a ne na bugawa a dalila haka zai ta cewa mm wa annahu sahibuna musun sai ake ai wannan da yake da awa cewa yana da an sauka mai da wahayi su da suke cewa salatul fati ya fi sallah a yafi qur'ani haka za a taimaka wannan sanan saboda kawai dai ka rike Allah ka rike salatul fati mun ce salatul fati ya mu qur'ani ko muka bi ku haddace qur'ani muka bi ku haddace qur'ani mu da qur'ani a kirjin mu yake mun bi ku haddace in kun kisa ku zo a buga mana ila gari zalika mimma yadulu zikiru fa fa yace zuwa ga wani abubuwa wanda idan muna ta baka misalin nan zai tsawo da yawa wa hadha akhirul fasl wannan shine karshen wannan fasalin wallahu subhanal muwaffiq lis sawab Allah tabaraka wata'ala shi muke roƙa ya kasance ya kasantar da mu ya muna gamo da kasar da daidai walai subhanahu marju wal ma'ab zuwa gare shi ne tsarki ta bata gare shi makoma take mun tsaya a nan wajen sati mai zuwa zamu tashi fasali na biyu kuma shine fasali na biyar daga cikin fasalin wannan littafi fi anna ulumal awzwaqil mustanid fiya al-kitab wa sunna cewa ilimin sufanci ilimin zauki ilimin ma'arfa eh to tana da madogara a cikin kitabu da sunna anan wannan za mu tashi tashi ne zuwa inda muka yi Allah ya mu ladan inda muka gusu Allah ya fi mana ba ciya ma sa fati amin سبحانك الحمد لله